الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها مما تنبت الأرض من بطنها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفة نور توصلني بها والمنتمي إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكنين وحسنة وفتنة عسة القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiran musamman abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na ayoyi na alkur'ani mai girma yau litinin sha bakwai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta 61 a cikin suratul baqara wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin far'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adatiha wa basaliha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يكي شوى كأنبتا منا لوكشن دا su bani Isra'ila suka ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya yin hakuri da abinci kwara daya ba kullun dai mu ta cin nama da zuma a'a mu ba za mu iya ba fadulana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mimma tumbitul ard ya ba mu dama ya sanya noma ya karbe mu ta yadda za mu rika yin noma doya ta fito albasa su fito makamantan irin wa'annan abubuwan magungiya kasa shine Allah subhanahu wataala ya ambato su min baqliha wa isaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya ce da wannan mutane nasa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kuna san a musanya muku abu mai alheri mai sauki a kawo muku wanda sai kun wahala ko kamar yadda Hausawa suke cewa na duke tsohon ciniki ko kowa ya zo duniya kai ya taradda to yanzu ku abin da kuke so kenan a canza wannan abincin daga kunfa ya kunu ya koma sai an yi noma sannan ya fito rana ta buge ka sai an jira ruwa ya zo in ruwa bai yi ba wanda za a shayar da gonan in babu wannan ruwan a sha wahala to yaya kenan a tastabluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair suka ce su bi abin da suke so kenan me yasa kuke san wannan yana daga cikin abin da yasa aka maimaita ayan tunda jiya mun karanta wannan wurin kowa ya san wannan me yasa suke so a canza musu wai su a tunanin su kai Allah mun tuba wai wata rana Allah zai iya cewa ba za a sauko da nama da zuman ba to talla suna gudan kada wata rana Allah subhanahu wataala ya sa ba a sauko da nama da zuma ba to gwamnatin yanzu su su yi su kansu tanadi yaya wai ya zamanto su suna nomawa suna kallon shi yana cikin ƙasa ɗin suna jiran sa ya fito maimakon a ce yau za a sauko da naman ba su sauko ba sai a shiga damuwa a amma wannan sun san suna tabbaci yana nan a cikin ƙasa wai na ƙasan shine tabbas mantawa suka yi ai manoma da yawa suna iya birni suna iya yin shuka kuma shukan ma ta ki fitowa ko ba haka bane ai yana faruwa sai ne abinda manoma suke cewa an yi gobara ko an yi gobaran shuka sai ka shine ma'ana shukan mutum ya kone ba abin da zai iya samu tsirowar ma ba zai yi ba ko ba Allah ya faɗa ba cikin alkur'ani mai girma suratul waqi'a yana tambayan mutanen duniya yace afara'aytum ma tahrisun ku gaya min wannan abubuwan da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin ku ne kuke fidda shi ku ne kuke tsiro da shi ko ko mu muke tsiro da shi duk manomi idan ya je ya sa masaransa ko shinkafansa a ƙasa ya birne ai daga nan ya gama nashi sai dai ya bar ma Allah ko shi ne zai rika zuwa ƙasan yana yana yana yin famfo yana yana sa famfon iskan nike da suna baganaiza yana dan hurawa saboda rika kumbura har ta fashe ta fito shi yake yi ba shi yake yi ba shi ne Allah yake tambaya shin ku ne kuke tsaro da wannan noman da kuke shukawa a ƙasa ko ko mu ne to kaga a wannan bani isra'ila hankalinsu bai gane wannan ba su a wurinsu a'a ba sa san nama da zuma da yake sakowa daga sama su a ba su dama su rika yin noma ne suna ganin sa da ido ya fi wanda Allah zai sauka musu shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce atastabiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khay ihbidu misra ku sauka daga wannan gari ku tai wancan gari da ake kiransa suna misra to wannan misra din yana daga cikin abin da ya samu zama kara karatu a kai yau ko misra din nan malamai sun samu sabani a kai wannan misra din nan ne da fir'auna yake ciki ko ko misr na sunan gari wasu malamai sun tafi akan cewa misra da fir'auna yake ciki ne wasu malamai sun tafi akan cewa a'a birni ne wani birni ne ake kiran shi da wannan suna misra din wanda wasu malaman tafsiri kamar yadda idan ka duba za ka ga abin da suka ce sun ce falastinu ake magana falastin nan ake magana su je nan wurin nan ne za su yi noma sai Allah subhanahu wataala ya tura su wannan abin sai su fito fa in lakum ma sa'altum a wannan wurin ne in kuka yi wannan noman abin da kuka tambaya dan Allah subhanahu wataala zai ba ku wa turbat alaihim zillatu wal maskana Allah yake muka buga musu kaskanci da wulakanci a tattare da su duk inda za ka gan su a wulakanci a kaskanci za ka ga su wa'annan yahudawan haka za ka ga suke ai za ka ga ba su da wani gari nasu sai dai su je can wurin su kame ko ya ake cewa su mamaya ko ai falastinu ba nasu bane kowa ya san abin da ya faru hayan garin suka yi aka yi danniya da kwace aka yi ta kakkashe wa'annan bayan Allah yan ainihin falastin din shine suka ce to yanzu sun samu garin su haka an gane wannan ko wa dirbat alaihim billatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah suka dawo da fishi na Allah me yasa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah abinda yasa Allah subhanahu wataala ya fishi da su abinda Allah subhanahu wataala ya mai da su wulakantatu shine suna kafircewa ayoyi na Allah abu mafi muni kuma wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq suna kashe dukkanin wani annabi ba tare da yayi wani laifi ba me yasa suke kashe wayannan annabawan saboda annabawan nan sun faɗa wata magana wanda bata zo musu daidai ba Imam Sha'rawi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri a wannan wurin yake magana yake cewa ka'ida na Allah subhanahu wataala in ya riga ya aiko da manzo to babu wani wanda yayi sai iya kashe wannan manzon babu to amma a nan wurin kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa yaqtuluna nabiyina bighairi al-haqq menene ya faru to a nan wurin sai Imam Sharawi ya ce maka abin da ya faru a wannan wurin shine shi manzo shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake bashi littafi shi kuma kaga shi kuma annabi shine wanda Allah subhanahu wata'ala baya bashi littafi amma za a sa shi a cikin mutane ya zamanto role model ya zamanto abin koyi ga mutane to kenan sai malamai suka ce fa kullu mursal fa kullu mursalin nabi dukkanin dukkanin manzon da Allah ya tura shi to shi yana da kujera guda biyu ne shi annabi ne shi kuma manzo ne shi kuma wanda yake annabi ne kawai to kujera ɗaya yake da ita shi annabi ne ba a ba shi littafi ba amma an tura shi an sako shi a cikin al'umma mutane za su rika kallonsa abubuwan da yake aikatawa ana koyi da shi to irin wayannan annabawan tilla ba a ba su littafi ba ba a ce ya kirawo wani zuwa ga wani sabon manhaji ba sai dai tafiyar da annabawan da suke kafin nan akan shi za a ci gaba da karantar da mutane to wannan shine annabi to wayannan annabawan su ne idan sun zo sun faɗa wani magana saƙo zuwa ga wayannan mutanen bani isra'ila Allah ya hana ƙarya Allah ya hana zina Allah ya hana luwaɗi to idan abun bai musu daɗi ba sai su kakkashe annabawan fariƙan kazzabtum wa fariƙan yaftulun wasu suna da ɗan sassauci a cikinsu sai su ce kai ba za mu yi imani da kai ba wa kayan ƙaryatawa kenan suka yi wa fariƙan yaqtulun wasu kuma daga cikin su sai su kashe annabawan a rana ɗaya tarihi ba zai taɓa mantawa ba wayannan bayan Allah sun kashe annabawa saba'in saba'in a rana ɗaya a rana ɗaya sun kashe annabawa saba'in annabi haya ba da zarto suka kashe shi ba annabi haya da Allah yake cewa ya ya haya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya da zarto suka kashe shi aka rika gigara mai zarto daga kansa aka ana gigarawa jini na zuba kana kallo gashi ana yanka ka haka aka rika dagarawa har sai suka fara shi biyu to wayannan ne mutanen sun yi zalunci kuma menene ya kawo haka saboda wa'annan annabawan sun yi wa'azi ne sun faɗa abin da bai yi ma wa'annan mutanen daɗi ba fa fariqan kazzabtu wa fariqan yaktumu sai su wasu suka karyata wasu kuma suka kashe wa'annan annabawa Allah ya ce to saboda wannan abin da suka aikata shi yasa sai muka buga musu kaskanci da wulakanci da tozarci a rayuwarsu wa yaqtuluna nabiyina bighayri al kuma suna kashe wa'annan annabawan ne ba tare da annabawan sun musu laifi ba Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa yasuna nabiyina bi ghairi al-haq zalika bima asaw wannan shine kurakurai da laifuka da suka tai wa kanu ya'taduna kuma suke wuce gona da iri duk inda Allah subhanahu wataala ya ce a tsaya su ba su tsaya ba duk inda Allah subhanahu wataala ya ce a tsaya ba su tsaya ba a wannan wurin jiya mun yi magana cewa wannan abun har yanzu mu ma a cikin mu yana faruwa idan mutum yana siyasa yana jam'iyya mai gatari wannan yana jam'iyya mai alayyaho to in wannan ya faɗa magana shi kenan sai wannan ya ce a rival ɗinmu ne wannan a yi maganinsa ko baya faruwa ne yana faruwa in masu sarauta ne ko masu mukami wannan basaraken ya ce kaza wancan ya ce kaza sai ga ana jayayya duk da kowa da kafarsa kowa yana ganin a kuke rana ya fi naka wannan yana ganin ya fi nashi in malamai ne wannan ya faɗa wannan wannan ya wancan ya ga kaman wannan abin bai mai daidai ba sai ya fara tunanin yaya za a yi har jiya malam ya gaya mana sai a ce a shiro kundi sai a fara duddubawa wani ya sunne ake amfani da ita mai kafa ko mai shanshani sai a fara bincikawa kenan shi ma yanzu zai yi aiki irin na wani yanzu irin na yahudawa mana su ne an faɗa abin da bai musu daidai ba ya kutulu za su kashe wayannan wanda suke da sabani din nan yan siyasan nan ba su ki ba in ka saba musu ayi maganin ka a batar da kai ba abin da ba a yi in malamai ne ka faɗa wani abu wanda bai zo musu daidai ba shi ma sai ya ja maka yasin ko Allah mutu ba Allah ka yafe mana to duka wayannan abubuwan kurakurai ne al'umma suke yi duk da al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabinta ya gaya mana babu wani mahaluki da ya wuce ya kuskure ko manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwab dukkanin ku kuna yin kurakurai mafi alherin masu kuskure a cikin ku sune wanda in sun yi kuskure suke yin tuba Allah mu tuba Allah ka yafe mana jiya wani dan uwa ya ja hankali na cewa akwai misalan da muke yi a wurin wannan karatun na za mu ce wane ya yi abin alheri kaza wane ya yi abin alheri ya ce gaskiya a daina kiran sunayen mutane kuma jiyan ma na faɗa wani ya faɗa ya ce me yasa ake kiran sunan su wane ba a kiran sunan shi ko ba haka na faɗa ba jiya ko na ce ya ci gaba da aiki shi ma abin alheri ya zo kansa wanda ya irin wannan aikin har muka yi misalin buta ko cewa wani ya sai buta ɗari biyar makamantan wannan za a faɗa ya yi jiya an tuna wannan to ɗan uwa cikin Allah ya ja hankali na cewa wayannan misalan da muke da sunayen bayan Allah a daina ma maulana
Salamu alaikum Duka kuma na ban san abin da za ka faɗa ba. Amma abin da nake cewa akan wannan shi ne Ubangiji gaba ɗaya mahaliccinmu wanda littafin da muke dubawa muke karantar da mutane na'am don su samu shiriya daga abin da Allah ya ce.
na'am Allah baya jin kunya inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba quwwata wala quwwata wa ma ba na'am sauro ba abin da yake kankanta shi bai kai sauro ba ko kuma kamar sauro Allah baya jin kunyan ya buga misali a tare da shi haka ne saboda ka abin da kai ka sani na karatu shi wanda yake magana ba malami bane ka ka damu da abin da yake faɗa Na- ka ci gaba da yin abin da kawai dare a ta nuna Fir'auna wane ne duk Allah na buga mana misalai da su dan suna yanzu ne Allah ya kira da suna a Qur'ani duk kiti babu iyaka idan shi bai sani ba to ya zo ya zo neman ilimi ne ya saurara ya ji abin da malamai suke faɗa ba wai shi da ba shi da karatu shi ne zai nemi ya yi wa malamai gyara ba kar a damu da maganganun irin wayannan in an ce za a damu da maganganun su to ba za a yi abin da yake shi ne wanda zai amfani mutane ba na fahimta wato godiya nake maulana Allah subhanahu wataala ya saka da alheri wato ni dama abin da na so na faɗa shine wayanda suke ganin a daina kiran sunayen mutane da idan Allah subhanahu wataala ba za mu ƙara kiran sunan kowa ba wanda yake ganin misalin da aka yi da da shi koko da masoyinsa ko da wani abin nan yana ganin kamar ba a mai daidai ba da shi wanda yake ganin ya kamata a rika kiran sunan shi shi ma dan Allah kowa ya hakuri an gane wannan ko za mu ci gaba da karatun mu kawai an gane wannan da Allah ya hakuri da Allah mun gode maulana afun da Allah a'a da Allah ya isa dai haka an wuce nan an killa malam ya yi magana an wuce mun daina kiran sunan kowa ma insha Allah za mu ci gaba kawai inda gyara ai kowa yana yi kuskure ko dan adam ajizi ne wannan zai yi ajizanci na yana ganin kaman hakan zai fi zama daidai sai ya bayyana cewa kaman kuskure ne ta wani siga din amma insha Allah eh a wajen shi ba mun gyara da Allah an gane wannan ko kuma wanda suke ganin Allah ya yafe mana assalamu alaikum a a wannan ayan a baya mun yi magana wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha ko muka yi magana a makon da a jiya cewa wa fumi hadin nan ana magana akan tafarnuwa ne ko wanda akan tafarnuwan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana yake cewa duk wanda ya ci tafarnuwa to kada ya shigo masallaci wanda ya ci albasa to kada ya shigo masallaci me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa domin akwai wanda baya iya jurewa kanshin tafarnuwa kowa ji ake cewa tafar hausa akwai wanda baya jure wa warin tafarnuwa akwai wanda baya jure wa warin albasa to idan ka shigo ka aka hada sauru da kai to zai zama to kana cutar da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to hatta mala'iku ma suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa tunda mutane ba sa son wannan warin sau din nan wannan a tafarnu wannan to kai musulmi kar ka shigo masallacin ballantana ka cutar da dan adam ko ko ka cutar da mala'iku a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a gidansa din ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar farko da ya sauka a gidan a Madina a Bene ya sauka kaga tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai Bene to sai ya kai ma manzon Allah ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinci a cikin abincin sai akwai an sa an yi amfani da tafarnuwa saboda tafarnuwan yana maganin sanyi kowa ya san wannan abu ne sananne wannan to da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ci abincin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a dawo ma da Abu Ayyub al-Ansari wannan abincin Abu Ayyub al-Ansari sai yake ce ma wanda ya dawo da abincin nuna min daidai inda manzon Allah ya ce sai ya ce ma ai manzon Allah bai ci abincin ba bai ci ba ci eh bai ci ba sai hankalin sai tashi shine ya sauri sai ya hau benan ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi gaisuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce manzon Allah haramun ne sai a manzon Allah ya ce me a ba haramun bane a cikin abincin akwai tafarnuwa ni kuma ba na cin tafarnuwa nan take Abu Ayyub al-Ansari yace tunda ba ka cin tafarnuwa ni ma daga yau na dina cin tafarnuwa yace daga yau na dina cin tafarnuwa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa shi ba yana haramta abinda Allah subhanahu wataala ya halatta wa mutane bane ai tafarnuwa halal ne sai dai shine a dabi'arsa a ɗabi'arsa shine baya son tafarnuwa din to kuma in ya ci din zai iya cutuwa kenan to sai musulunci kuma ya riga ya baka ka'ida duk abin da za ka yi ka cutar da kanka aka ce a an gane wannan ko saboda haka al'umma musulmai sani cin tafarnuwa ba wai haramun bane a shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin sa ne baya iya daukan tafarnuwa imam sharawi Allah ya saka masa dalili sai yace kafin me yasa saboda shi yana magana da mala'ika annabi Muhammad yana magana da mala'ika to in kana cin tafarnuwa in ka zo kana magana ko abin zai rika fitowa to kuma a baya mun faɗa cewa mala'iku suna cutuwa daga irin wannan bad odo din ko tilla mala'iku ba sa son ƙanshin tafarnuwan yanzu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai sai ya rika ci to tilla manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai rika ci din ba kada mu'amalarsa da mala'iku din ya zama to mala'iku sun cutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ja layi na barin yin amfani da tafarnuwan gudun kada su mala'iku da ake mu'amala da su din su cutu din Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa wannan matsalan a wannan ayar za ta ƙara fito mana da wata matsalar wanda da kanta za mu je aya ta gaba wanda ita ce matsala shin mutum zai iya cin kayan daɗi ko mutum ba zai iya cin kayan daɗi ba mana ya ce zai iya ci shi ma imam kurtabi haka ya ce za ka iya cin kayan daɗi kaka ji an ce a mazala sallallahu alaihi wa sallama yana cin tafarnuwa baya cin tafarnuwa to ka ce a kai girgin ka sai an yi da tafarnuwa ana sa maka albasa a cikin nama saboda naman ya ƙara gyaruwa ka ce to yanzu kai ma kuma ba za shi daɗi ba kenan aka ce a Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cin daɗi saboda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa sai zaka kana da kuɗinka to ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau an gane da karantarwar musulunci yake kana da daɗi kana da kana da dama da arziki ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka kwanta a mai kyau iyalinka ma ka musu haka eh iyalinka ma ka musu haka na gyara mu ba iyalin kamar a musu haka an gane wannan ko Allah ya yafe mana shine mana yake faɗan shi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga yana shan abubuwa masu daɗi daga ciki ma kaga manzon Allah yana shan zuma ko daga ciki kaga manzon Allah yana cin kaji la ilaha illallah manzon Allah yana cin nama katare ma ina irin barbecue a dauko cinyan a dauko shi malam a mika maka haka manzon Allah ba ba yana daukan wuka bane yanka shi katare yake daukan haka ba shi bane wancan hadisin da wannan ba yahudiyar ta sa ta sa guba a cikin a cikin nama ai tinyan ya dauko haka sahabbansa wanda suka zo gidan da shi sun riga sun ci masala ya dauko cin kataran na gaba kenan yana daukowa zai kai bakin sa haka wasu ma sun ce manzon Allah ya gasa haka sai kataran sai yamma manzon Allah magana yace kakkaci ni ya rasulullah a jikina akwai guba shi ne manzan Allah ya ji ya ce a kirawo wannan matan da aka kirawo ta aka ce wannan abincin akwai guba a jiki ta ce akwai guba ya ce wannan kataran shi ya gaya mu ta ce kwarai da gaske da gaske ne na sa guba manzan Allah ya tambaye ta me yasa kika sa guba domin wayannan mutanen da suka ci su biyun nan da suka rako manzan Allah su da sun mutu sun mutu me yasa kika sa ta ce na sa ne saboda na gwada na gani kai annabin gaske ne ka kalla ba hujjanta ta gwada in annabin gaske ne guban ba zai kashe shi ba in ba annabin gaske ba ne kowa ya huta da da'awan shi maza ya ce to na ci kuma ban mutum ba ta ce to kai annabin ne kuma ba ta yi imanin ba kagari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai ce a kashe ta ba bai ce a kashe ta ba abin da wasu malamai suka faɗa akan wannan matsalar shine an ce ta biya diyan wayannan mutanen da suka mutu abin da aka ce kenan to ga saukin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna maka cewa manzon Allah yana cin daɗi in abin zaki ne manzon Allah yana shan zuma in nama ne yana cin kaji manzon Allah yana cin nama ba abinda manzon yana sa kuma kaya masu alfarma karka ce a saboda kai ustaz ne ko kai alaramma ne za ka rika sa kaya dukun dukun a musulunci ce a kai shiga sosai na kamala an gane wannan ko kai shiga na kamala ka sa kaya masu kyau in kuma Allah bai yassare ba to abinda Allah ya azarta kan nan da shi ka sa karkar kale ka ido kan wane ya sa kaza wane ya sa kaza ni ma sai na yi musulunci kuma ya hana ka wannan kayan nan naka na wancan sallar sai ka dauko ka goge kayanka sai ka sa kawai sai ka tafi masallaci Allah subhanahu wataala zai karba in kuma kayan yau da kullun ne su ma a sa wanda Allah subhanahu wataala ya sani domin mene kokarin cewa sai na sa kayan wani ko irin kayan da wani yake sawa to daga nan kuma mutum sai ya saki layi daga nan zai fara neman abin da yake ba halal ba dan ya ga ya sa irin wayannan kayan Allah subhanahu wataala ya tsare mu aya ta gaba Allah subhanahu wataala sai ya ce innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والنص... إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina amanu kaga dai wayannan wanda suka imani wal ladina hadu da wayanda suke hadu ne wan nasara da wayanda suke nasara ne wasabiina da wanda yake sabi'i ne sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka imani da Allah da kuma ranar lahira wa amina salihah suka aikata kyawawan ayyuka falahum ajruhum inda rabbihim to suna da ladan su a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoro ranar lahira wala hum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki ba duk ranar lahira akwai malaman da suka fassara wala khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba a nan duniya da lahira wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba a nan duniya da kuma lahira ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wataala ya faɗa wasu kalmomi wanda ka gani ma haka na karanta su ko alladina amanu a wannan ayan su ne al'umman annan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama wanda suka yi imani da Allah da manzan Allah da kuma littafan da Allah da littafin da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa wannan annabin wanda ke shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka yadda su bi hukunce hukuncen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta din shine wancan ayan da ka hada ce wanda Allah subhanahu wataala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima to suka yadda da hukunce hukuncen da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi walladina hadu su wane ne hadu din nan wayannan hadu din su ne yahudawa akwai tafasir na maganar malamai me yasa ake kiransu da suna yahudawa mai aikar tafasir shi abin da ya kawo na wurin cewa yayi abin da ya sa ake kiransu da yahudu saboda suna faɗan wata kalma nasu shahararriya shine inna hudna ilaika ai tubna wa raja'na cewa mun tuba mun koma muna bin addinin ka annabi Musa to wannan cewa tuba din da suka yi da yaran su shine yake daukan ma'anan hadu din nan sai ake kiransu da wannan suna din yahudu wasu malamai kuma suka ce kamar yadda zamu gani a gaba su kuma suna ganin a nisba ce zuwa ga babban ɗa na annabi yaqub alayhi salatu wassalam yahuza za zo mu ga za mu ga wurin wan nasara su kuma nasarawa abin da yasa ake kiransu da suna nasara shine annabi annabi isa alayhi salatu wassalam ya ce in qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah kenan an sa ma nasara suna ne nasara saboda taimakon addinin annabi isa da suke an gane wannan wannan kenan abin da yasa kenan ake tambayar su wasu kuma malamai suka ce abin da yasa ake kiran nasara da suna nasara saboda mene sun sauka a wani ƙauye da ake kiransa da suna nasira kenan mutum ɗaya ana kiransa da suna nasran amma abin da ya fi shahara a wurin mutane yanzu shine nasraniyu ana kiransa da suna nasrani wasabi'in su kuma sabi'awa wasu al'umma ce wanda suke cewa la ilaha illallah suna karanta littafi na zabura su kuma ba yahudawa bane su kuma ba nasarawa bane shi yasa quraishawa duk wanda yake cewa la ilaha illallah sai suka ce masa sabi'i sabi'i sabi'i to su kuma mu'minai na al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an kirawo su da muminai ne saboda yawan waɗanda suka yi imani da annabi Muhammadu a cikin al'umma ko kamar yadda ka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ranar tashin alkiyama za a zo da annabawa kowane annabi zai rika wucewa da waɗanda suka yi imani da shi kuna tsaye a farfajiyar kiyama sai ga wani annabi nan ya zo waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce ɗari ba sai a zo ya wuce sai wani annabin ya zo wayanda suka yi imani da shi ba su wuce saba'in ba sai a zo wani annabin ya wuce wayanda suka yi imani da shi ba su wuce mutane bakwai ba sai wani ya zo ya ƙara wucewa wayanda suka yi imani da shi ba su wuce mutane ƙwara uku ba wani annabin zai zo ya wuce shi ɗaya ne kawai ba ma wanda ya yi imani da shi zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsaye sai a hango wani duhu yana tahowa sai shi to ga al'umma na ne sai a ce a ba su bane tukunna wayannan al'umman annabi isa ne su ma sai su wuce can kawai sai a hango wuri ya ɗinke kawai gaba ɗaya malam gaba ɗaya sama da ko ba abin da za ka hango kawai sai ji kawai fararen tsoban wuraren da mutum yake yin alula shine kawai zai rika yin haske kawai ana tabowa kawai ana tabowa sai mala'ika sai ya ce to tilka ummatu muhammad wannan su ne al'umman annabi muhammad haka za su tafi haka za su tafi domin mene ai mun karanta a baya annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kwashe shekara 950 yana yin wa'azi a shiga musulunci ko a shiga musulunci amma wayanda suka yi imani da shi ba su wuce mutane 70 ba to kalla tsawon shekarun da yayi shekara 950 yana wa'azi shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba daya shekarun da yayi gaba daya a duniya 63 ne amma ka kalla miliyoyi na mutanen na biliyan ne ko?
a na ce a cikin sittin da ukun kuma na goma sha uku kawai shi ne kira goma sha uku a garin maka goma a garin madina ashirin da uku kaga a cikin shekara ashirin da uku mutane miliyoyi yanzu sun yi imani da addinin sun yi imani da addinin to kaga kenan al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za ta fi wa'yancan al'ummomin yawa ko to saboda yawan muminai da aka samu a cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai aka zaba musu wannan sunan da suna muminai suna na farko wanda aka fara yankawa wannan al'umma tun kafin zuwan al'umman annabi Muhammad shine musulmai shine huwa sammakumul muslimina min qabl annabi wani annabi Ibrahim ya rada wa wannan al'umman suna musulmai ko cewa huwa sammakumul muslimina min qabla fi hada li yakuna rasulu alaikum shahida wa takunu shuhada ala nas shi kuma annabi Muhammad sai ya nakaba mata suna mu'minai ne wa'annan al'umma din to malamai sun yi maganganu akan wa'annan kamar yadda ibnu kasir shi ma ya kawo nasu zantuttukan akai wanda yake magana akai a cikin wannan ayan yake cewa ka ƙara kallon ayan da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba ya ce إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحين وان... آه... إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا سيأتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون sai shi to kara kallo an ce babu tsoro tare da su kuma babu bakin ciki sai ce to ai irin sakon da aka sanya maka a wayancan maganan da aka yi kenan na waliyan Allah cewa in dai har za ka yi imani din ka kuma aikata aiki na kwarai to ba ka ba maganan tsoro a duniya ba ka kuma ba maganan tsoro a lahira sannan ba ka ba maganan bakin ciki a duniya ba ka ba maganan bakin ciki kuma a lahira shine Allah subhanahu wataala yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna a wani ayan sai Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa duk muminin da yayi imani bai tsaya kawai a imanin ba kuma ya ci gaba da aiki bai tsaya a aikin ba har sai da mutuwa ta zo masa har sai da mutuwa ta zo masa to mala'iku za a turo masa za su zo su rika yi masa bishara mala'iku wa ya faɗa wannan Allah Allah ya faɗa cewa duk wanda ya tsaya ya yi imani da Allah nan kuma bayan ya yi imani da Allah bai tsaya ba ya ci gaba da aiki bayan ya ci gaba da aikin bai yanke ba ya zoge har sai da mutuwa ta zo masa to idan ya zo mutuwa za a turo masa mala'iku suna yi masa bishara Allah subhanahu wata'ala yana faɗa yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa kaga wayanda suke cewa sun yi imani da Allah subhanahu wataala sun mastaqamu sannan suka tabbata akan imanin ma'ana yau ba zai sauka ba shanda gobe dawo a yana nan yana kan ci gaba da imanin nasa yana kuma ci gaba da aikata kyawawan ayyukan shine istiqama ko ɗaya daga cikin bayan Allah yana faɗa yana cewa da za mu ga wani saboda yawan ibadansa ko saboda yawan ibadansa karatun qur'ani ne yawan yin salati ga annabi yawan istighfari mu ga yana tashi sama yana tafiya a sama kamar yadda tsuntsu yake tafiya a cikin iska aka ce ba za mu yadda waliyi bane sai an tsaya an duba istiqamansa yana bin dokokin Allah ko baya bin dokokin Allah in baya bin dokokin Allah sai a ce ba waliyi bane istidraji ka'ida ce nan ba zai yi ba kawai saboda kana tafiya a sama shi ne sai a ce kai waliyi ne sai an duba yaya kana kiyaye sallan eh yana yin sallah to shikenan yaya matsala na zakka yana da kudi yana ba in yana da kudi yana ba da zakka eh yana ba da zakka haka za a auna ka mu'amalanka da al'ummanka mu'amalanka da iyalinka duka za a auna sannan ma'amalanka da kiyaye ma'amalanka da kiyaye dokokin Allah in Allah ya ce a yi kana yi in ya ce a bari kana bari mun karanta a masallacin wancan layin da muke karatu cewa wasu bayan Allah sun ji labarin wani wali ya bayyana ko sai suka ce ya kamata mu je mu kai mai ziyara suka nuko garin su ta biyayya kamar misali kamar daga nan kafancan misali a ce mutum ya je har zuwa Kano don ya ga wannan waliyin da ya bayyana bayan sun yi tafiya a sama ba sun isa wannan waliyin da ake faɗa yana cikin masallaci yana fitowa daga masallaci aka gaya masa cewa ga wasu baƙi nan sun zo ziyara sai ya yi kaki an san kaki ko ya yi irin kawaɗin nan zai tofar da majina sai aka samu kuskure sai ya tofar da majinan a barayin alƙibla ta gabas wannan ɗaya daga cikin wayannan bayan Allah sai ya ce wannan ba waliyi bane ce wannan ba waliyi bane dan yace a ya zaka ce ba waliyi bane yace ba yadda za a yi waliyi yayi kaki ya tofa kakin a gefen a fiskan alƙibla bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana cewa duk wanda zai yi kaki kar ya tofa kakin nan a barayin alƙibla sai dai ya tofa ta kudinsa ko ko arewansa in ya ma yi haka to ya sa ƙasa ya birne ta shi waliyi kuma ya saba umarnin manzon Allah ya ce a wannan daidai bawa ne dai sadiki amma ba waliyi ya ce to yanzu ya za a yi ya ce za mu koma ne ba za a gaisa ya ce ya ba ya ce to a dai gaisa dai shi kenan suka je suka gaisa suna gaisawa suka ce to dama mun zo mu gaisa da kai ne kuma yanzu za mu koma suka koma haka suka koma wayannan shi ne ƙa'idoji na walittaka mu yanzu abubuwan da muke yi ai Allah dai yafe mana ko Allah dai yafe mana ko ba haka zamu ce ba ko Allah yafe mana Allah ya tsare to kaga abubuwan sai kana ta sai ka kiyaye dokokin Allah ka wannan to yanzu an ce mala'iku za na ce kankanin abu ma kankanin tofar da yawo tofar da mai kaki yi shi irin yadda manzon Allah ya kai yadda manzon Allah ya ce ai shine sunnan ai shine sunnan ai hatta a tafiyanka ai ba yadda kai tafiya yadda kaga dama ba ba Allah ya faɗa ba wala tamshi fil ardi maraka innaka lan takrika al arda wa lan tablugha al jibala tula annabi luqman ko din na san akwai sabanin malamai shin shi luqman annabi ne ko ba annabi bane wasu malamai suna ganin annabi ne wasu malamai suna ganin ba annabi bane bawa ne mana garshi ai daga cikin wasiya ko nasiha da yake ma yaransa yana cewa ya bu wa qasid fi mashika wasbir min sautik kai taka tsantsan wurin tafiyanka cikin tafiyan nakan ma ka takaita ta kar kai tafiya kana takama ko kana bubbuga kaba a irin kai kai ga ta mai ji da karfi ko kai wani ne ba shi bane za ka ga iyayenmu Allah ya saka musu da alheri ko in suka ga mutum yana tafiya yana jan takalmi sai a rika mai fada ka rika ma tafiya kana jan takalmi sai a maka fada ballantana mace ko ka rika tafiya ma kuma ka tsaya kalla iyayen nan da Allah ya saka musu da alheri ko kaga idan ka daga takalmin wanda yake tafiya yake jan yake jan kafa din za ka ga wani gefe ya wani haka malam ya wani ba san ban kun taba lura ko sai ga wani gefe ya yi haka to wannan hakan da kaga yayi ai wurin da kake tafiya ne kake ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Ibrahim ne ya radiyallahu ta'ala anhu yana siffanta mana cewa ga yanayin yanda manzon Allah yake tafiya yace wal mashu fihi taqallu manzon Allah in yana tafiya ciran kafa yake yi ba ja ba ka taka dan ka daga ka taka ka daga ka taka ba shu shu shu shu shu sai ga shu shu ai to ko ba haka wani sai ga shu shu to shi ne ake gaya maka hata duk wani abu wanda aka faɗa to kafin ka zama wali ba sai ka ɗabbaka wa'annan abubuwan sai ka ɗabbaka su shi ne ake gaya maka in har ka ci gaba tafiyan nan to za ka kai wannan matsayin kaga ta saurara ka ji ayan qur'ani ne ka'idoji ne guda uku innal ladina qalu rabbuna allah kai imani al istiqama tabbatuwa akai ba sauka ci gaba shine amilu salihati aikata kyawawan ayyuka wayannan abubuwan kwara uku in ka yi su ba canzawa idan ka zo rasuwa Allah zai aiko mala'iku za ka ga mala'ikun ido da ido bin ba ma a cikin wancan rubutun da muka yi karatu a kansa wancan kwana uku kwana hudu ai ya faɗa wannan ya ce amma wannan ai halin mutuwa ne kawai shine dan adam zai iya ganin mala'ika kuma in ya ga mala'ikan ba zai iya faɗa ma wani ga abin da mala'ikun suka gaya masa ko ga yadda suka yi fira da mala'ikun ba yace ba zai iya ba shi yasa ba mu kawo wannan karatun ba amma a rubutun nasa ya kawo wannan na karanta rubutun sosai in ka aikata wayannan abubuwan ka yi imani ka aikata kyawawan ayyuka ka doge akan haka din ba canzawa in ka zo rasuwa Allah zai aiko maka mala'iku wayannan mala'iku idan suka zo za su rika yi maka bishara za su rika cewa Allah ta kafu wala ta hazanu karka ji tsoro kaga fiskoki wayanda baka sani ba karka ji tsoro za ka rasu ka bar yaranka karka ji tsoro za ka rasu ka bar amaryanka la ilaha illallah ka san wani shi tunanin da yanzu zai rasu ba wannan amaryar wata uku da aure kai sa shi haka da matan da zaka samu a lahira sun fi wannan sun fi wannan wala ta hazanu wani zai tunanin zai rasu zai bar kuɗi ko ba na ce kai wannan kuɗin zaka bari kakka damu shi ba abinda zaka samu a lahira ya fi wannan Allah ta kawo kakka ji tsoro wala ta hazanu kar kai bakin ciki zaka rabu da ƴan uwa da abokan arziki da masoya kar kai bakin ciki wa abshiru bil janna ana maka bishara da gidan aljanna allati kuntum tu'aduna wanda aka yi muku alkawari cewa in kun tsaya kun yi imani da Allah kun aikata kyawawan ayyuka kun tabbata akan haka din za a sa ku aljanna to ga aljannan nan an maka bishara sai a bude masa sai kaga gidanka sai na aljanna ka ga shi can sai a ƙara nuna masa can wanda sai kaga can wurin shine gidanka na wuta da a ce ka saba wa Allah to can za a kai ka sai a nuno masa a yanayin azaba a nuno wannan macijiyar maciji kwara daya na gidan na gidan wuta ya kai girman rakumi sosai manzon Allah ya faɗa kaga dan waya sun fiye da kai ta wannan malamin shi dai ya shiga ki sai ya kira ko manya manya abubuwa maciji na gidan wuta ya kai girman rakumi an san rakumi kamil girman macijin kenan fa a na duniya ba kuna ganin wannan anakwandan ba ko ba kuke ganin shi ba to ya tunanin ka lahira kuma kunama kunama ta gidan wuta kunama ta gidan wuta ta kai girman albaglu an san baglu ko baglu shine alfadari shi ba doci ba shi kuma ba jaki ba ana samun sa ne ta hanyar barbaran doci ya barbara jaki sai a samu alfadari in baka san alfadarin ba kaga girman jaki to kunaman gidan wuta girmanta kenan girman jaki ba haka za ta rika narkawa mutum bari mu shiga cikin matasa mana a wani akwai wani fim da aka yi sunansa the scorpion king ban sani ba akwai matasan da ya taba kai wani matashi da ya taba kallon wannan the scorpion king za ka ga wata kunama har mutumin yana hawa bayanta wannan fa wai a duniya ne ake suranta mata scorpion king fim ne sananne wannan shi na faɗa saboda kowa ya sani yadda kaga wannan kunama to ba wai ta lahira ba kenan ba in za a iya maka imagine din wannan a duniya ya tunaninka ta lahira to haka za su rika narkan mutum sai a nuna mai ce kaga wancan gidan wutar kaga wa'annan kunamun da wa'annan macizan da wannan ruwan gyamban da ka saba wa Allah can amma in sun ka bi Allah kaga gidanka aljanna sai a noma masa wurin dinin nan kawai suna masa murmushi haka suna alaran ma alaran la ilaha illallah mana Allah man yawwa ka gari wai a nuno masa ga abinci nan kala kala ga tufafi nan kala kala duk wayannan abubuwan da yake tunani zai basu a duniya sai ya ga ga ninkin ba ninkin su ma ba irin kuma na duniya ba sai ya samu nutsuwa to sai ya ce sai ya dan shiga dan tunani haka sai ya ce to amma ku kuna ta kiran sunana kuna ta gaya mu waina ni ban san ku ba ni ban san ku ba sai su ce masa na hanu auliya hukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa fil akhirah ai mu ne muke jibintan lamarin ku a duniya ba an ce in ka faɗa kyakkyawan magana ana rubutawa ba ya ce eh ce to ai mu ne ba an ce in kana rubu in ka faɗa mummuna ana rubutawa ba ya ce eh to irin mu ne amma su ba su nan ba mu na rahaman ne mu muna tare da rahaman ne sai su kara masa bishara daga ran sai ya samu nasuwa shi yasa zaka ga wasu bayan Allah in sun zo za su rasu sai ga suna ta murmushi sai ga suna ta murmushi har ma ga wani yana yi muku haka da hannu ku matsa ku matsa ko wani ya ce muku ma ku shimfiɗa tabarma duka aka yana faruwa ko amma wanda ya kauce layi ko ya saba ko ya wulakanta annabi Muhammad ko ya raina annabi Muhammad to shi fa idan ya zo mutuwa tashin hankali ne shi idan ya zo mutuwa tashin hankali ne aka ce za a turo mala'iku za su rika ce masa walau tara idza tawaffal ladina na'am walau tara idza tawaffal ولو ترى إذا توفى الموت في في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم da za Allah yake cewa da za ku ga sanda waɗanda suke mujirmai ne masu saba wa Allah za su mutu mala'ikun mutuwa za a turo musu mala'ikun azaba za a turo musu a murtike fiskansu a tura ta firgici malam shi za ka ga mutum yana zai rasu yana fisga yana haka haka da hannu yana buga bango yana wannan yana kururuwa yana ihu yana cizon karfin gado yana wannan yana wannan Allah mun tuba Allah ka yafe mana mala'ikun za su rika ce masa ciro ranka da kanka ciro ranka da kanka za ka ga mutum yana ihu yana buga abin nan wani yana cin katifa wani yana yin kashi yana cin kashin duka duka shi ya mutu a nan garin to na shi ba a baya da an ci a gina za cire nasa ba wani abin nan mutane da yawa wanda suka bi Allah za ka ji an ce wasu sun rasu wa'inda ma suke dakin ba san sun rasu wani a asibiti ne za ka ga ya rasu wanda yake jinyan sama bai san ya rasu ba sai dai kawai likita ya zo ya ce wannan an yara su a jihar bacci yake yi ba a ba bacci bane an yara su amma wanda ya saba wa Allah ko wanda yake cima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutunci ka bincika sosai ka gani ni na san abin da ya faru ne a Kaduna ni na san abin da ya faru a Kaduna mutumin da ya tattaka wannan kyallan nan na wazifa ko an kowa ya san yadda ya rasu a ko abin ba kyau ba kyau to sai da ake jan hankalin mutane ake ƙara jan hankalin mutane kai karka yadda ka zo ka wurga kanka cikin halaka sai wahala ya biyo baya sai wahala ya biyo baya Allah mun tuba Allah ka tsare mu Allah ka kare ina aka ce to kai ka ci gaba da bin Allah ka kar ka tsaya me yasa musulunci yake shar'antawa ba kawai da ka ce kai imani shikenan ba sai kai aiki in ka yi aikin kuma ka ce istikama ka dogara a ci gaba da aikin da imanin saboda Allah yana sane ƙarshen duniya za ta zo wasu mutane za su rika faɗa cewa in dai ka ce ka yi imani da Allah shi kenan ba sai ka yi sallah ba ma Allah yana sani za su rika kuma amfani da wasu ayoyi na alkur'ani suna mai da kansu sai ayoyin sun yi karatu akan fahimtansu su ne wanda suke cewa ai Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya tiyakal yaqin su wayannan wanda suke cewa yanzu ba za su rika yin sallah ba ai hujjar da suke kafa hujja kenan ai wai Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya tiyaka yaqin ka bauta wa ubangijinka ka bauta wa ubangijinka har sai yaqini ya zo maka da yaqini ya zo maka shikenan sai ka daina bauta wa Allah sai ka daina sallan kawai shikenan abinda suka kasa ganewa a wurin al yaqinu anan wurin ba ana magana akan satinci bane al yaqinu anan wurin tana magana ne akan mutuwa an gane wannan tana magana ne akan mutuwa ba wai yaƙini na kankan cewa cewa a ni yanzu musulmi ne ba ai ba wanda ya za nan wurin bai na cewa shi musulmi bane ko ma nan wani ya da shi musulmi ne shi kira sai mu daina sallan sai mu daina azumi to abin da ake nufi da yaƙinu a wannan wurin wanda suka samu kuskuren fahimta shi yasa muka bara ba zai yi ka zamanto shehi ba ba zai yi ka zamanto murabbi ba sai ka haɗa wa'annan fannonin da muka yi karatu akan su shekaran jiya wancan sai ka haɗa domin alyakinu a wannan wurin yana magana kan mutuwa ne ma'ana kai ta bauta wa ubangijinka kai ta bauta wa ubangijinka kar ka tsaya har sai lokacin da mutuwa ta zo maka ma salakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imu al miskin wa kunna naqudu ma al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta kaga yakinin kenan yanzu hatta atana al yaqin har sai da yaqini ya zo mana wanda yake shine mutuwa an gane wannan ko har sai da mutuwa ta zo mana domin mutuwa ita ce abin da ba a kokonto a kai ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi ba ne ka yadda ana mutuwa in an mutu kuma ba a dawowa to akwai yakinin da ya wuce wannan to wayancan bayan Allah saboda karancin karatu sai suka fassara wancan ayan cewa da zaran ka cewa yanzu kai musulmi ne sai ka daina sallah ka daina azumi sai suka halakar da mutane da wannan gurguwan fassara Allah mun tuba Allah ka yafe mana abinda kuma za mu iya ɗauka kenan a cikin karatun kamar saboda akwai tambaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana za mu ansa tambayoyi alhamdulillah Allah ya fada a malam wannan yana cewa assalamu alaikum malam Allah ubangiji ya saka da alheri don Allah malam a jawo hankalin mutane da suke barin matansu suna tafi su ciyar da kansu
to gaskiya kuskure ne mutum ya bar matansa tana talle wai don ta ciyar da gida wannan sako ne domin ƙa'ida ta musulunci an ɗaura maka aure ne a wurin ɗauran auren ana faɗa da ciyarwa da tufatarwa da koya addini da kula da tarbiyya ya tashi daga kan iyayenta ya koma kan wannan miji naka idan har ma musulunci ya ce idan mutum baya iya ciyar da iyalinsa za a iya raba wannan auren ba inda musulunci ya ce ka bar mu matanka ɗawainiyar gidanka babu babu wannan wurin kai ne za ka ciyar da iyalinka ko da ko yaranka su nawa ne kuma ko da wannan matan naka tana aiki domin da yawa maza Allah ya je mana Allah ya je mana akwai wayanda saboda matansu tana yin aiki matansu tana yin aiki sai su ce wai su ba za su rika yin shefane ba matan ne za ta rika yin aiki matan ne za ta rika yin shefane saboda tana samun albashi wannan zalunci wannan zalunci ne akwai wani uwa Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri yana da himma sosai amma shi ma wani abin ya dan shige masa duhu ya bugo waya yake tambaya cewa matarsa za ta yi kafara ba kafara ba kuwa ta ta haihu za ta tila yanzu ne ta haihu ba za ta yi azumi ba za ta ciyar ko za ta shayar sai sai malamai sun ba ba shi fata wanda malamai cewa wasu malamai sun ce za ta ciyar ba sai ta rama azumi ba wasu malamai sun ce a'a za ta jingina har bayan daga baya ta yi a tara azuminta sai kuma in za ta ciyar ta ciyar ta sai ya ce to su suna ganin dai za su ba kan fahimtar a ciyar kawai to yanzu ita ne za ta ciyar ko ko shi ne zai ciyar sai na ce a da aka yi auren kan wane ne alhakin aka bayar sai ya ce a kaina ne sai ya ce to a kai ne za ka ciyar mata yanzu a wannan a wannan hukuncin azumi sai ya ce ala gaba ta malam wannan matan ta fi ni albashi ba wai ta fi ki albashi albashin suke ɗauka a wurin aiki ya fi nashi sai ce duk da haka ko da a rana ana biyanta naira dubu goma ne kaga kenan kuɗin da yawa to duk da haka kai ne za ka ciyar ba ruwan musulunci cewa wai ta fi ka kuɗi a cikin kuɗin ka da kake din nan haka nan za ka biya wannan abin ciyarwa Allah ya ce ko da miliyoniya ce a ba to dama ba wace ka je kawar hajjin ai dama an bude kan a samu ruwan mutu tunda yanzu an kuma ruwan mutu sai ba sai a ciyar ba Allah ya ce mana saboda haka wannan kurakure ne muke yi da yawa dan matan mu suna aiki sai a basu da dawainiya ko dan matan mu suna talle sai a ce wai su za su rika ciyar da gida kaga a wurin ma baka taimake ta ba ka zalunce ta ne domin riban da suke samu nan zai ta karewa Allah ya ce mana mu ce gaba a wannan yana cewa tambayoyi guda biyu ne yana cewa na farko menene hukuncin mutumin da zai sha sigari sai ya shiga kabun sallah yana warin sigari na yake na biyu kuma ya ce mutum zai iya cin tafannuwa ga shi yana azumi to in aka wayi gari warin ba zai bata masa azumi ba wannan shi ne tambayoyi to za mu fara da tambayarsa na ƙarshe idan mutum ya ci tafarnuwa baya cikin abin da yake karya azumi tafarnuwa cin tafarnuwa baya cikin abin da yake karya azumi sai dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda ya ci tafarnuwan to kar ya shigo masallaci me yasa manzon Allah ya amfani da lafazi na masallaci saboda mutane na taruwa jama'a kenan duk inda jama'a suke kar ka shigo da abinda warinsa zai dama al'umma shine abinda karatun ko sakon karatun yake fa'idantarwa tambayar sa na biyu mutum zai iya shan sigari sannan ya shigo masallaci to an inda ma tambayar take wane ne ya gaya masa cewa shan taba sigari halal ne ai shan taba sigari haramun ne shan taba sigari haramun ne domin mene manzan na ga yanwa da yawa suna mamaki ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ba ma manzan Allah ba tukunna Allah da kansa ya hana mutum ya ya ya tura kansa zuwa ga halaka duk wanda yake shan taba sigari ai yana lalata masa wannan abin long ko yana lalata long wannan hungu ake cewa da Hausa yana lalatawa to mutum ba ya wurga kasan halaka ba kenan sai musulunci yace wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka kada ku wurga kawunan ku zuwa ga halaka sannan abu na biyu musulunci ya haramta almubazzaranci musulunci ya haramta almubazzaranci shan taba nau'i ne na almubazzaranci domin mene za ka je ka suwa wani kara ne sai a baka naira hamsin ko naira nawa naira hamsin naira ɗari mutum ya rika busawa kenan kana ƙona kuɗinka kana lalata kuɗinka ko yanzu kwanan sigarin fa an ce yana kaiwa naira ɗari biyu ɗan mana an ce yana kaiwa ko ya ɗari hudu to inda za ka gane shi ne akan samu mutumin da a rana yakan sha kwali ba ko ba a samu a nan garin mu a can ana samu mutum a rana ɗaya ya sha kwali to sai ka buga lissafi in ka koma gida ka buga lissafi ka gani ka ce ɗari hudu so talatin ka ga nawa ne kuɗin ɗari hudu so talatin na wata dubu sha biyu ka ga yan wasan buga ɗari hudu so talatin dubu sha biyu sai ka ce dubu sha biyu so goma sha biyu nawa dubu dari a ya wuce dari ba dubu dari da arba'in to idan ya zama to dubu dari da arba'in a shekara yake konawa sai ka buga na shekara biyar sai kaga ya isa ya sai karamin filoti to yanzu ya yi almubazzaranci Allah kuma ya hana almubazzaranci Allah yana cewa wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu lirabbih kafura sai da ka shan taban ma haramun ne shi yasa a ɗarikar tijjaniya maula mu shau ahmad tijjaniya ce duk wanda zai karɓi ɗarikan to kar ya sha taba kar ya sha an gane wannan ko kar ya sha sannan abu na biyu da ƙara fitarwa a wurin shine idan mutum ya sha sigari in ya zo ya shigo cikin mutane wa'anda ba sa shan sigarin zai rika cutar da su da warinta to ai daidai hukuncin yake da wannan hukuncin na cin tafarnuwa din Allah subhanahu wataala ya yace mana daga ƙarshe tun da zo gaban addu'a wannan yana cewa Allah ya tsara ma malam lafiya da nisan fara dan Allah malam ina barin addu'a ne ga mahaifina yau sha bakwai ga watan Ramadan ya cika shekaru goma sha shida da rasuwa Alhaji Hamza Audu Ladan Allah ya gafarta Allahu akbar Allahu akbar to muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da darajar wannan rana wanda a wannan rana ne ko a irin wannan rana ta 17 ga watan Ramadana aka yi yaki na Badaru muna tawassuli da wannan nasara da Allah subhanahu wataala ya baiwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kara daukaka musulunci da ita muna tawassuli da wannan Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma ga wannan bawan Allah Alhaji Audu Ladan Allah ko haka za ka Alhaji Hamza Alhaji Alhaji Hamza Ladan Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma a gare sa Allah ya sa yana kyakkyawan matsayi Allah ya sa yana cikin ziyafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin magi- masu gidan da wanda suka rataya a wuyansu Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma a gare su asalin dattawan unguwan da dattawan garin gaba ɗayansu da ma matasansu mazansu da mata manya da ƙanana da suka gabata albarkacin wannan rana Allah subhanahu wata'ala ya jaddada rahma a gare su Allah ya sabanta mu ma namu magabatan da suka gabata Allah subhanahu wata'ala ya jaddada rahma a gare su Allah ya kai haske zuwa kabarin su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun sana alheri duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala ya biya mana zurgoyin mu Allah subhanahu wataala ya ƙara shirya mana su Allah ya ƙara sanya musu albarka dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa da duk abin da zai zo ya dame shi ko ya dame mu gaba daya a cikin rayuwar mu ko a cikin sana'o'in mu Allah ya dauke dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma bi rahmatikal wasi'at ummana wa ina sharra ma ahammana wa ghammana wa lil iman al kamil wal kitab was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa sallallahu lana wa lil walidayna wal mashayikhina wal a'immatil muslimin al ahya'i minhum الأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وآفيهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبر ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب والأبيض من الجنة اللهم إن كانوا مسلمين فاغفر في لسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم ألحقهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تابع بيننا وبين وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين والختم منكم مولانا صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين